والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد ان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala cikin ikon sa rayuwar mu ta sake iso wannan rana ta litinin da muke darasi cikin wannan littafi na tazkiyatun nufus wanda Dr. Ahmad Farid ya tattara shi muna roƙon Allah ya saka masa da alkhairi insha Allah za mu ci gaba ana batu ne a kayan lamarin duniya mun ji zargi da Allah ta'ala ya yi ma duniya mun ji kan wane ne ya fada tunda ana ta mana bayani ba ya fada kayan su ababen da Allah ta'ala ya halitta cikin duniyan ba ne ba kuma tsarin dare da rana da yake gudanar da zamani ba innama zargin yana fadawa kan mutane ne da ayyukan da suka aikata aikin da aka aikata wanda bai dace da Allah ba tunda su mutane su ne su kanu duniya to sai zamanto zargin ya fada kansu kenan in an yi zargi ma duniya kenan ashe domin kada mutum ya fada cikin zargi ko la'anar da aka yi ma duniya mutum sai zamanto yayi ayyuka waɗanda suke Allah subhanahu wataala yake son su kuma an mana bayani dangane da cutarwar da duniya take wa mutum a cikin al'amarin rayuwarsa da al'amarin duniyarsa an ambata mana ababe ɗai-ɗai-ɗai har guda wato wato bakwai ko? an ambata mana ababe ɗai-ɗai-ɗai har guda bakwai a nan ne muka tsaya na bakwai ko? kayin baiti da wani daga cikin magabata yayi ya ahala lazzati dunya la baka alaha innaka tiraran bi dhillin za'ilin hamaku ina ganin ne aka tsaya ko malai yace kala yunus ibn abdul a'la yunus ibn abdul a'la yake cewa ma shabih ma shabihati dunya ko ma shabihtu duniya ban kamanta duniya ba duniya ba ce kama ba illa ka rajulin face kamun mutum ne nama da ya bacci wato yana so kwatanta duniya sai ce duniya ba ta yi kama ba face mutumin da ya yi bacci fara'an fi manamihi ma ya karahuhu wa ma yuhibbu a cikin mafarkin sai ya ga abin da yake ƙi wanda baya so ya faru masa ko wani abin tsoro ko wani abu dai wanda baya so kuma sai ya ga abin da yake ƙauna a cikin mafarkin fa bainama huwa kazalik kafin ya zaɓa kafin ɗaya ya auku in tabaha sai farka yanzu wannan me yake nuna mana me zamu iya fahimta ciki cewa ita duniya kamar mutum ne yana bacci a cikin baccin sai ya mafarki ya mafarki ga abin da yake ƙi ga kuma wani abu wanda yake so to a cikin waɗannan abubuwa guda biyu kafin ɗaya yau auku kuma sai farka bai za mu iya fahimta eh yana ciki amma me za a iya fahimta wato a cikin lamarin shi wannan ba ta da tabbas wato ba ta da tabbas duniya in kana ciki lalume kake yi ai in kana duniya kana son shiga aljanna ko ba haka ba aljanna ba abin da yake da arha a baki kamar ta duk lokacin da aka ce Allah ya samu aljanna mutane za su ce amin duk lokacin da aka ambaci wani abu na aljanna zaka ga mutane sun yi fatanta kuma duk lokacin da aka ambaci wuta mutane za su yi mai za su ƙita ba sa so suna neman tsari da ita to haka la- lamarin rayuwar duniya yake wato ba ta tabbas fafutuka kake yi lalume kake yi na abin da kake so ka same shi abin da kake ƙi kada kuma ya wakana a gare ka to don haka ita duniya ta zamanto kana gudanar da ita a ƙarƙashin irin wannan majali to haka nan ne mutum zai zamanto bai yi sakaci ba dangane da abin da aka ɗora masa kuma ba zai yi bankama da dukan ƙirji in ya ga yana yin abin da Allah ya ce ba wato lokacin da kake bautar Allah ba za ka yi bankama don ba ka riga ka samu aljanna ba tukuna balle kai makanka taskiya Allah shi ne yake yin taskiya shi yake tsarkakewa wanda ya so amma mutum baya yin tsarki ga kansa wasu kuma ba sa tsarkake shi Allah shine mai tsarkake bayi amma za ka yi ta ƙoƙarin yin ayyukan da aka ce su ne na tsarki Allah ka datar da mu sannan mala ya ce wa ashbahul ashiya'i bid duniya abin da ya fi kama da duniya mafi kamanceceniyan abu ga duniya adhillu tamkar inuwa ne tahsabu lahu haqiqatan sabita da kake zaton cewa tana da tabbatuwa duk lokacin da mutum ya ga inuwa ai shi kan sai ya kaddara cewa inuwa abu ne da zai je shi huta ko ba haka al'amarin inuwa yake ba in ana tsananin zafi rana to mutum sai ya samu inda bishiya take sai ya zauna a gindin bishiya iska na kada shi kuma yana samun kariya daga zafin rana to sai kai zaton cewa wannan inuwar tabbatacciya ce duniyar kenan ita ce wannan inuwar ita inuwar gushewa take yi ba ta tabbata wa huwa fi taqallusin wa inqibab alhali ita inuwa tana cikin raguwa ne kuma tana damkewa tana raguwa tana damkewa tana takurewa fatutbi'uhu kai kuma sai ka rika bin inuwar lutidrikahu don ka riske ta fala talhaquhu kuma ba za ka iya riskarta ba domin lokacin da inuwa ta kare ba shikenan ba yace wa ashbahul ashiya'i biha har ila mafi abin da yafi kama da duniya wanda za a kwatanta duniya da shi as-sarabu kaman kawalwalniya ne irin ‘ya'yan rana da mutum yake gani ɗin nan a nesa idan ka hango shi sai ka tsammata ruwa ne da gaske kuma musamman idan a hamada ne ka gan shi aina taɓa ba ku labari a hanyar agadas ko muna cikin rairayi ban taɓa ba da labarin ba wasu hajjayayya suka yi suka ce ruwa ne suka ce ka ikon Allah bayan mun yi tafiya mai tsayi babu kome a cikin hamada ba komai sai dai kaga karan tumfafiya kawai amma ko dutsi babu sai yashin sai kuma ga 'ya'yan guna kawai jifa-jifa a wasu wajaje a watse haka Allah ya tsirar da su a wajen yashi ne kawai iya yashi to kawai sai a nesa sai muka hango ruwa wasu sai suka ce ikon Allah Allah mai yadda ya so suka ce ku duba a cikin wannan tsakiyar hamada ɗin ku ga ruwa a can a tare sai na kalli abin da kyau muna tafiya muna tafiya ina kallon abin sun ce musu kai ba ruwa ba ne suka ce a'a ruwa ne in ce tabbas ba ruwa ba ne sai na musu wani misali in ce to ku kaddara yan tsakaninmu da shi ya kai kilomita nawa sai suka ce zai kai kilomita ɗaya da rabi sun ce to shi kenan ku bari motar ta yi ta tafiya sai da aka yi ta tafiya aka yi ta tafiya na ce yanzu kun gamsu mun kai kilomita ɗaya da rabi wani ya ce sama da haka ma sai ce to yanzu tsakaninmu da ruwan ya yake sai ce ya kai kilomita ɗaya da rabi ce to kun gani ruwan kuma tafiya yake yake na sai na karanta musu wannan ayan na ce to kaga yanzu ni na ganta eh da Allah ya kwatanta duniya a cikin suratul nur kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'an حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب duniyar kenan to kaga babu kwatancen da yake na Allah ko to shi yasa nan mala yace wa ashbahul ashiya'i biha mafi kamanceceniya da duniya as-sarabu shine kawalwalniya ya hasabuhu adh-dham'anu ma wanda mai kishirwa yake zaton cewa ruwa ne hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a har sai ka je wajen sai kaga ashe ba komai bane a wajen ka tsammata ruwa ne da kana jin kishi ba mai tsananin bukatan ya hango ruwa kamar wanda yake jin kishi ruwa tabbas wanda yake jin kishi ba ba wanda ya kai shi sha'awan ya ga ruwa dan abu kadan in ya ga zai tsammata ruwa ne a idan saboda shine abin da yake sha'awa a ransa to kana tafiya a hamada ga tsananin zafi ga kishi sai ka hango kawalwal ne sai ka tsammata ruwa ne to wannan shine kwatancen da Allah ya yi ma duniya wato cikin alkur'ani ita rayuwar duniya wanda yake kan ƙololuwarta ya samu mulki ko ya samu daula ta ni'imar dukiya ko ya samu wata ɗaukaka da ni'ima da annashuwa wallahi gani yake ba za ta ƙare ba illa marahimar rabbul alamin sai wanda Allah ya masa rahama ne zai dinga hangen cewa wannan abun mai karewa ne amma da yawa idan mutum yana cikin mulki ko yana cikin wata daula sosai ta ni'ima gani yake abin haka yake alad dawam to wannan din sai ingiza shi in ba a yi sa'a ba sai ya rudu da wannan sai ya kangare mu abin da Allah ya ce ya ga cewa shi fa zai iya yin abin da ya so kuma ba wanda ya isa ya masa kome haka zai kaddara hatta idza ja'ahu har sai ya je wajen lam yajidhu shay'a sai ga ashe ba komi bane to kaga nan kwatance ne wallahu a'lam har sai lokacin da mutuwa ta zo mutum anan kuma sai ya raina kansa a lokaci guda sai ya mutu da jinya ba jinya sai Allah ya amshi ransa kuma idan mala'iku suka zo amsa ransa sai ya ga ashe fa shi bai tanadin komai bai yi sakaci me yasa saboda ya rudu da kawalwalniya wadda ba ta da tabbas asarabu ne ita kuma gushewa take ba tabbas ba ce a ido ne ake ganin kamar ruwa amma ba ruwa ba ne ba kome ma a wajen duniya ce ake gani kamar wani abu ne na ni'imar da ake samu za ta sa mutum ya aikata abin da ya so ya ƙi dokar Allah subhanahu wata'ala ya fi tsarar da ya ga dama ya taka wanda yake so ya zalunci wanda yake so amma bai san cewa akwai ajali ba idan ajali ya zo kuma a nan sai mutum kuma ya raina kansa menene kuma zai kasance bayan wannan ajalin wa wajadallaha indahu sai tadda ubangiji a wannan gun fa fawo hisabahu kuma sai cika masa hisabinsa na abin da ya aikata kuma Allah baya zalunci mala'iku ya saka su rubuta shi kuma yafi kowa sani amma yace su rubuta kuma ya sanya waɗansu su shaida kuma har ma a ranar alkiyama ba wanda ya rubutan kawai zai zo ba wanda ya duk tare za a taho da mai shaidan da mai rubutun za a taho kuma da abin da aka rubutan kuma ba za a yi hukunci kawai haka ba a'a sai a dora shi akan mizani to kaga fa wajadallahi indahu fa wafahu hisaba wallahu sari'ul hisab Allah mai gaugawa ne wajen yin hisabi ko anan duniya idan mutum ya rudu da duniya duniyar Allah subhanahu wataala yana iya masa hisabi kuma idan ubangiji yayi nufi sai jinkirta masa hisabin har sai lokacin da ya je wajensa malin sake cewa wa ashfahul ashiya'i biha mafi kamanceceniyan abu da ita duniya don mu fahimci ita fa bata da tabbas kada mu rudu da ita abu ne wanda zai iya rudakka kada ka rudu da shi shine ake kawo waɗannan misalai aka kawo misalin inuwa inuwa bata tabbata gushewa take yi sannan kawalwalniya dama ba komai bane ita kai ne a ido kake ganin kaman wani abu to haka duniyar take to ga wani kwatance yace ajuzun shauha'u tsohuwa ce mummuna qabihatul manzar wal makhbar wadda take mai tsananin muni ciki da waje in an ce qabihatul manzar wal makhbar ciki da waje kenan wato shi in an ce al makhbar shine zai zamanto khilaful zahir kenan ciki da waje ta gama gayar muni ga tsufa gaddaratul lil azwaj dama ita mai yawan yaudara ne ga mazajen da du suka aure ta sai aka kwatancenta kamar mace tsohuwa kasan dai za a aure ba a san aure tsohuwa ko wai ko tsoho ne wai ba a san ya aure tsohuwa ko ba haka ba eh to tsohuwa ce ta tsufa tukub in an ce a juz wadda ta kai gaya fa wajen tsufa ba wai tsufa na shekaru da sauranta ba a'a ta riga rakwabe tsohuwa a juz a juza shauha'u kuma wacce take mai tsananin muni shine shauha qabihatul manzar wal makhbari wadda take mummuna ne ciki da waje ghaddaratun bil azwaj kuma sannan mai yawan yaudara ne ga mazajenta dama تزينت للخطاب بكل زينة sai ta je ta cancata kwalliya ga waɗanda za su zo neman aurenta bi kulli zina da duk kwalliyar da ake bukata ka san yanzu akwai masu make-up in suka shirga wa mace fenti a fuska sai kaga kaman ba ita bace ko sai an je an wanke an yi alwala shi yasa in sun yi ba sa alwala ka ji wani shegantaka kuma duk a mata kwalliyar da ba za ce alwala ba wai ita amarya ce ko kawar amarya an shirga mata fenti an sassaka waɗansu abubuwa gashi nan dai dode-dode kamar yar tsana wallahi wai shi ne kwalliya a zamani Allah ya sauwaka Allah ka shirar da mu abun ma ya wuce jambaki da fankeke an koma wani ko da shi ma fankeken ne ai eh fankeke ne ake shirga musu ai da ne take komawa gaba baya ce take dawowa ko ai fankeken ne sai dai nasu yanzu na zamani ne mai mai mai mai ko kamar yadda ake fenti a gini haka ake fenti musu a fuska kuma wallahi wanda suka iya fentin ko tsohuwa ce aka mata sai ga kaman yarinya ce aka mata gwaggwaro ha haka suke yi wallahi ruduwa suke fa da duniyar saboda komai an mai da shi khida an mai da shi yautara kome babu gaskiya a cikin lamar wai har kyau ma sai an yaudararsa dacen ba an yi wani abu a cuci maza kansu suka cuta a ƙara ido ai shi ne yaudara ne ba ka gan fenta-fenten da suke ba yarinya baka kiran kasanta har kakatta ma baka ce mata gaji fari ba amma sai ganta lokaci guda ta zama fara som yaudara ce laifin mazan ne Allah ya sauwaka to ai da mazan da su duk sun yaudaru da duniya mai manzon Allah ya gaya mana dama dangane da aure ne kam tun kara hul mar'atu li arba'in amma mai wace shawara annabi ya faɗa farfar bi zati din ka zaɓi mai addini kar ka zaɓi kuɗi kar ka zaɓi nasaba dangantaka kar ka zaɓi kyau kar ya zamanto shine muhimmi in har an samu waɗannan du sun haɗu za ka gamatar da duk waɗannan ɗin sun haɗu mata guda hudun amma zaɓinka ya zama addini ne in Allah ya saka kuma kyakkyawa ce alhamdulillah in Allah ya sanya mai nasaba ce ‘yar dangi ne masha Allah in Allah ya sanya kuma tana da ɗan gari aljihu kaga za ta sauƙe ma cefa ne ta rika ɗan agaza ma ko tana da ɗan kuɗinta to duk ribar kafa ne wannan amma fasafar da za ci din kai zaɓin kai zamanto addinin ne karka rudu da al'amuran duniya to sai malin ya buga kwatance na duniya ya ce kamar mata ce tsohuwa kuma mai gayar muni ciki da waje mummuna ce kuma sannan a ɗabi'a mai yawan yaudara ne ga duk wanda ya aure ta ta zayyana amma sai ta caɓa kwalliya lil khuddabi ga masu neman aure da kullu zina da kowace irin kwalliya ta yi camouflage a ganta kamar kyakkyawa wa satarat kullu qubhin duk munin nan ta boye shi ba gani ba an caccaba masa fenti ta sa kaya masu kyau ta yi kwalliya ta kawo zina ta sa fagatarwa biha man lam yujawiz basaruhu li zahiriha wanda idanunsa bai tsallaka abin da ya gani na zahiri ba sai ya rudu da ita shi bai sanya ma'auni da ake bukata ma'aunin addini ma'aunin ɗabi'a duk ba wannan bane shi kyan kawai ka san da yawa mutane baka ji ba haushe ba da iya kwatance ba wai yace banza kyan dan maciji ko ko ba haka ba haushe yake faɗa ba banza kyan dan maciji saboda shi dan maciji in ka gani sai gan shi kyakkyawa kaman ka dauka kai wasa da shi amma kyan nasa na banza ne don zai cutar da kai to don haka sai ta ɓoye dukkan kyawun wanda idanunsa bai iya ƙetarewa abin da ya gani ba sai rudu da ita ya tsammata ai kyan nata kyan ne alhali bai san a ɓoye mummuna ba ce kuma ciki da waje mamunin ne da ita kuma sannan dama ita mai mummunar ɗabi'a ce tana yaudaran duk wanda ya aure ta shi bai san da haka ba bai iya ganin wannan ba faɗalaban nikaha sai nemi aurenta faƙalat ita kuma a lokacin sai ta ƙara masa maran gwame ta ce la mahara ni ba na buƙatar sadaki na yafe ma illa faƙadul akhira sai dai ka rabu da lahira kawai eh ka rabu da lahira ita wai abin da ta faɗa fa kenan mutum ya rabu da lahira me ya saka ta ce ba zai zauna da lahira ba inda zai zauna da ita ta ce fa'inna na barwata domin mu kishiyoyi ne barwa ita ce kishiya domin mu kishiyoyi ne waje tima'u na ghairu ma'azunin fihi mu waje guda kuma ba abu ne wanda za a yadda da shi ba wala mustabahin ba abu ne wanda zai yiwu ba duniya da lahira a gwa masu waje ɗaya san duniya da san lahira su haɗu ba su haɗuwa san duniya ai mun ji shi a baya yadda yake bata wa mutum addininsa gwargwadon san duniyar mutum gwargwadon rushewar addininsa da haka idan mutum ya kai kololuwa na san duniya to ba za ka same shi da addini ba in 50-50 ne yana san lahira yana san duniya to addininsa ma 50-50 ne akwai abubuwa da yawa na addini zai compromising ɗinsu ba zai yi ba saboda zai taɓa duniyarsa wani abun kuma zai yi mun sha kawo misali a irin wannan sallah za a yi azumi ma har ta ɗauyi za a yi waɗansu abubuwa duk za a yi amma in aka zo wajen ƙwandala to nan kuma ba za a fasa ba idan zuciyarsa ta ba shi sha'awa ya ga wata mata da yake so ya yi lalata da ita ya san Allah ya hana amma zuciyarsa ba za ta iya fasawa ba sai ya yi to kaga wannan san duniyarsa ya zamanto ranga-ranga kenan kuma koda yana wasu ayyuka na addini sannan in an zo wajen zakka ba zai iya bayarwa ba ko kuma in ya bayar sai bayar yadda ransa yake so gwargwadon son duniyar mutum gwargwadon akwai wanda shi kuma son duniyar da ta yi yawa sallar ma ba zai yi ba in an samu lokaci dai sai a yi ko kuma don kar mutane su ce baya yi sai zo ya yi abinda ake cewa a language in yanzu ai service ko mutane su gani shi ma yana yi sallar juma'a za a je da shi jifa jifa in ana zaman da jama'a zai je sallah amma in shi kadai ne ba shi kenan hidimar duniya kawai to gurgudan son duniyar mutum gurgudan yadda lahira ta yi nisa da shi to shi yasa ita duniya sai ta ce a'a ni fa bana bukatar wani sadaki an yafe maka eh Allahu akbar kaga ita matar Abu Talha al-Ansari ita mai ta ce ummu sulaim mai ta faɗa ne ita cewa ta ce addininka shi ne sadakina ka zama musulmi ta ce ba irinka ne wanda ake ƙi ba mace ta ƙi kome da ake so nan mutum da za a iya aura kana da shi ga hali ga nasaba ga waye ga dattaku amma kuma kai mutum kafiri ne ni ko musulma aure baya yiwa ganin ya dage da ya dage sai ta ce kaji ni in har aure ka dage da ni wallahi babu musuluntar ka ni shine sadaki in ka gamsu da musulunci ka musulunta to ka zo kai a daura mana aure kuma Allah ya haskaka zuciyarsa sai musulunta kuma wannan ya zama sadakin kuma annabi ya tabbatar yanzu wannan duniya take so lahira ta nufa to ita duniya kaga da yake kishiya ce ta mutanen kirki ita in mutum yana son aurenta sai ta ce sai fa ya rabu da lahirarsa shi saka waɗansu idan suna bin hidimar duniya za ka ga an sa su duk wasu auki na jarima za su iya aikatawa in mutum ya je wajen boka duniya yake so to sai boka ya ce masa kawo farin goro yi ko a ce je kai sadaka da karago ko a ce je ka sai masa ta hatsi kaji wani iya shege sai a ce ta hatsi eh da yake sai masar hatsi ko a gaya ma adadi a ce je kai sadaka da shi duk irin wannan shirgin sai ga a hankali fa so ake a kai mutum fa shedaninsa shi ne yake sa masa ƙa'ida lokacin da duk wani boka ya yi ƙawance tsakaninsa da shedan ya yi ƙawance tsakaninsa da aljani wani irin aljani suna nan aljanin categories ne daban-daban su ma power da suke da shi ya bambanta kamar yadda mutum ƙarfin da wannan yake da shi da basirar da wannan yake da shi da kuma iko da yake da shi a cikin mutane ya bambanta haka su ma aljanun suke to da haka sai ce wa mutum ya je ya abin nan ya sa masa ka'idoji yi kaza yi kaza a hankali sai ya kai boka ya zama mushirki to a haka ma ba zai biya masa bukatu da yake bukata sosai sosai a kowane lokaci ba zamo yake mika bukata zamo kuma zai sa yake sanya masa sharadi mushirkin nan da zai sa ya zama ba cewa zai ce fa zai na sallah ba a in ya ga dama sai ya ce masa sallah ce kawai ba za ka dinga yi da alwala ba ko kuma duk sallah asubahi karka ita da alwala ko kuma ya ayyana wata sallah guda ɗaya ce banda ita to sai ga mutum wannan sallar ba zai yi ta ba kage ya zama mushriki ko kuma a ce masa ya dauki qur'ani ya goga muru da shi ai mun san goga muru ko ya goga a tsuriyarsa ko ya zuba ba haya a jiki ko a ce masa ya dauki jini ya rubuta waɗansu sakarorin alqur'ani da su ya wanke duk irin wannan suke sanya musu na wannan ka'idojin shegantaka to a hankali kuma sai ya ce je ka ka samu wasu gwargwadon irin nauyin bukatar da yake faɗa gwargwadon yadda za a sanya shi ma yanzu ya zama agent bayan ya zama mushriki to sai a sanya shi ya zama agent in ya zama agent sai ya dinga kawo duk wanda ya zo wajensa neman wata biyan bukata sai ya sanya shi wani abu hatta mace kawai idan ta je ta wajen boka barin ma tukunne ya ce zai lalata da ita a wannan ai fasikanci ne to zai iya cewa wala Allah ya ce ta ɗauko maniyin mijinta duk wani saka su ce ta ɗauko ta san yadda za ta samo maniyin mijinta in ta samo in ta zo fa a gabanta za iya haɗawa da wani abu sai a rubuta Kur'ani da shi sai a wanke a bata a ce ta sha to za su iya yi kaga yanzu ita ma an sanya ta a cikin shirka to haka ne sai ya zama sai ya dinga jajjawo wa mutane zamo kuma yadda mutum yake son duniya akwai wanda idan aka zo a gaya masa abin ya tsorata shi sai Allah ya nufe shi da shari'a kenan sai ya koma baya amma wani kuma ci gaba zai sai a dinga sanya masa ka'ida tun daga bingi bingi abin nan mai sunanta tun daga farin goro ko masa sai a kai shi zuwa ga bingi bingi kaza bingi bingi a kawo a yanka ko kuma a ce a tona rami abin ne ta da ranta ba a san yankawa tona za a kai abin ne ta ko kuma a ce ai kaza ai kaza da haka da haka sai ga an je bunsuru baki bakin bunsuru a samo shi shi ma a tona rami a binne shi ko a ce jaki ko makamantan wannan da haka da haka har sai a tafi kuma zuwa ga parts din mutum har wani lokaci ma mutum sai ya kai an zo an bashi jinin mutum ne za a bashi a ce ya sha a hada da wani abu a ce ya sha ko ya shashafa a jikinsa yana karanta waɗansu abubuwa yana faɗa wasu incantations waɗansu abubuwa ya ta faɗansu yana faɗa yana faɗa courts ne na aljanu to kaga karfin yadda mutum yake son duniya ita haka nama take sai ta ce ita sadakinta lahira mutum ya watsi da lahirarsa to sai kaga mutum ya kai gaya zuciyarsa ta bushe ke kasam ba Allah a cikin zuciyarsa in ka ji ya faɗa Allah a fatar baki ne amma zuciyarsa ba ta da Allah to sai ta ce fa inna na barwatan واجتماعنا غير معذون فيه ولا مستباح انت فدا musu haka fa'athar al-khuttab al-ajila masu neman aure kuma sai su zabi yar wurin ta yanzu gaugawa sai su ce kwai abaka yafi kaza a kurki ai yanzu ta duniyar ita ce lahira kunni ta mai rabo ne balle sai shaidan kuma ya dinga kawata musu cewa ai in dai ka samu duniyar lahiran ma za ka same ta wala iruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba ai zan yi ayyukan alheri zan yi ta kaiwa mutane umara da aikin hajji zan yi ta gina masallatai zan yi ta kaza ne kaza wannan duk za su kai mutum aljanna a zatonsa sai shaidan ya kawata masa haka alhali zuciya an salubar mata imani fa'athar khuttabul ajila wa qalu sai su ce ma alaman wasal habibatahu min junah to dan mutum yayi abin da masoyiyarsa take so ai babu laifi dan haka sai yayi sai sarayar da duniyar tasa dan ya zauna da duniya ya aure ta nawa ne za a sanya su su bar Allah su yi watsi da lahirarsu su yi watsi da addininsu kuma ba su samu duniyar ba ko ta nuna alama sun fara samunta kuma sai daga baya sai ta ba su baya bayan ta raba su da imani to don haka idan suka fifita 'yar wuri falamma ka shafa aha lokacin da ya kwaranye mata mayafinta na fuska da ta lullaba fuskarta ta ɓoye dukkan muni lokacin da ya kwaye fuska yanzu za a yi angwanci ai yanzu ana ga an samu duniya za a ci ta da tsinke wahalla azaraha ko izaraha ya warware mata mayafanta yanzu ya kalle ta idza kullu afatin wabila sai ga dukkan annoba mai tsanani tashin hankali to a lokacin idan ya ga haƙiƙanin yadda duniya take faminhum man tallaka wastaraha daga cikin wanda da suka rudu da farko akan samu wanda suke sakinta sai su ce mun sake ki wastaraha sai ya samu hutu Allah yana nufinsa da rago kenan mutum sai kaga ya bibiyi duniyar ya sai da addinin nasa ya duk abin da aka ce ya aikata na jarima da zummarwa yana ga an masa alwashin cewa zai samu duniya ne sai a ɗan soma shafa masa romo a baki yana ɗan lasa a ce ai roman tana ɗan ma a gaba da namanta da komi za a sha shagali sai lokacin da ya sayar da addini sai kuma ya ga hakikanin duniya ashe mai ruɗi ne abin da yake neman ya rasa shi ba imani babu wancan to wani sai kaga hakan ma a haukace sai ya dage ai ta masa alwashin cewa tana nan tafi kadan jira sake yin kaza sai ya ci gaba da haka da haka har sai bu zuciyarsa ta gama bushewa wani kuma sai Allah ya taimake sai ya fadaka sai ya dawo ya nadama sai ya tuba ya koma zuwa ga ubangiji da neman lahira to shi ko wannan da ya rudo sai ya yaye mata mayafinta na fuska wahalla azaraha ya warware mata mayafan jikinta idza kullu afatin wabila sai ga dukkan annoba mai tsanani faminhum man tallaqa wastaraha akwai wanda zaka ga ya saki duniya sai ya samu hutu wa minhum man ikhtara al-maqam wani kuma sai kaga ya zabi dai a ci gaba ya tsaya akan neman duniya kawai a ci gaba tunda an riga an shiga kuma ana ga cewa za a same ta a gaba sai ta fafatawa famastatamat lailatu ursihi daren angwancin nasa ba zai kammala ba illa bil awili wasiyah sai da kururuwa mai tsanani al awil shine raf'u sauti bil buka ana kuka ana daga sauti wasiyah da kururuwa saboda yana da na sani kuma yanzu gashi no going back aure ya tabbata kuma gashi gari yayi kusan wayewa ko ma gari ya waye kiyama ta tashi kenan ko kuma mutuwa ta riske shi yana fafutuka akan haka kawai sai ya mutu mala yace tallahi laqad azana mu'adhdhinuha ala ru'usil khala'iq amma wallahi mai shela akan lamarin duniya ya riga ya yi shela mataran al'umma alaghairar kalah ba tare da noke magana ba faƙamar mustahiduna walmusilluna laha fawasalu fi talabiha alghuduwa birwawa amma waɗanda suke dagewa wajen nemanta waɗanda suke so su sai sun sadu da ita sukan fawasalu fi talbiha sai suka ci gaba da neman duniya duk da shelar da aka yi yanzu alqur'ani da Allah ya mana kashedi akan duniya hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi ya mana tsokaci dangane da ita ma hidda duniya ta dinga rodan mu ai kamata yayi duk lokacin da ta dan fusga sai mu tuna sai mu jalan zami fusga tana nan tana nan lokaci lokaci ta fusgi mutum to amma mutum sai ya faɗa ka sai ya ji halin zami sai ya dawo kan hanya dan kada a bauɗar da shi ya bar tafarki duniyar ba matabbata bace kayan cikinta duka kyale-kyale ne ababe ne waɗanda za su kauda wa mutum hankali daga neman lahira in har ya rudu da su alhali Allah maɗaukaki dangane da duniya cewa dangane da lahira cewa ce tilkar darul akhira naj'aluha lil ladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin wal aqibatu lil muttaqin ita aljanna an sanya ta ne ga wanda ba sa neman bankama a duniya uluwan ɗaukaka da jiji da kai ta kowane fanni duniya ta ruɗe su ba haka suke bida ba wala fasada ba sa neman yin barna kullum suna son yin abin da Allah ya ce ne gwargwado to sai Allah ta'ala ya ce wal aqibatu lil muttaqin karshe abun godiya fa ga waɗanda suka bi Allah da takawa ne Allah ka sanya mu cikin su to amma wanda suka ruɗu da duniya su sai suka dage wanda suke dage wajen nemanta waɗanda suke ƙoƙarin saduwa da ita fawasalu fi talabiha suka ci gaba da nemanta alghudu wa birwawah safe da maraice kullun cikin nemanta suke ina zaka je neman duniya daga ina kake neman duniya tunanin me kake yi duniya me ya dame ka duniya shin ba lokacin da za a nemi lahira sai duniya duniya kayan ana cikinta wasaru lailahum kuma sai suka yi tafiyar daransu al'isra shi ne tafiyar dare wasaru lailahum suka kashe daransu suna tafiya suna tafiya cikin mai cikin neman duniya ko ba haka ba falam yahmadil qaumus sura inda sabah wani kalami ne na larabawa da suke fada inda sabah yahmadul qaumus sura inda sabah yahmadul qaumus sura azanci ne na larabawa ka san tafiyar dare tafi tafiyar rana cin zango musamman su da suke yin tafiya a zamanin da da kafa ko musamman da suke yin tafiya da da kafa da rana da kai da dabbar ka duk kuna shan wahala saboda zafin rana kai kishi ya dame ka da zafin rana dabbar ka ma zafin ranan ya dame ta wala Allah ita ma da kishin to amma da daddare lokacin da aka tashi an yi bacci da rana shi yasa sau da yawa tsakiyar rana sai su yada zango daga rana ta fara zafi ana halin tafiya to a lokacin ake yada zango an yada zango sai a kwanta a huta sai a bacci dabbobi masu huta sai gari maraice yayi sai kuma a tashi a kikkinsa a ci abincin da za a ci dabbobi a shayar da su ruwa sai a ɗaɗɗaura karafka shikenan dab da magarba sai kuma a tashi lokacin gari ya yi sanyi sai a sake nausawa sai a ci gaba da tafiya ba za a tsaya ba in dai ba tsayawar sallah ba har sai gari kuma hantsi ya yi lokacin rana ta ɗan fara ko kuma wasu da asuba idan asubahi ta yi gari ya waye to a lokacin sai a tsaya sai a sake hutawa ta yawanci haka suke yi to an fi cin ai shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa shay'un min ad-dulja wato da wani abu na ad-dulja ad-dulja shine cikin duhun dare ku yi tafiya cikin duhun dare ai ana nufi ku yi aiki cikin duhun dare wajen kamar yadda matafi yake tafiya cikin duhun dare wancan hadisin yana nufi kuma ku tashi da daddare ku yi aiki zaka ci zango mai yawa da daddare alhali mutane suna bacci in ka tashi kana sallah kana ayyukan da za ka yi gwargwadon iko sai ka tara ladan da da rana ba a ta same shi ba to shine larabawa suke cewa idan mutum ya yi doguwar tafiya da daddare zai ga kaman ya kashe dare kawai tafiya yake yi ta amma sai suka ce inda saba yahmadul qaumus sura ai in safiya ta yi mutane duk tafiyar da suka yi cikin dare za su gode ma wannan tafiyar daren dan za su ga sun ci zango mai nisa mun gane balagar azancin magana ne to shine nan shi da aka ce wasaru lailahum mai neman duniya ya kashe daransa wajen tafiya wajen nemanta me yasa ake tafiyar dare me yasa ake ta tambaya ne me yasa ake tafiyar dare na'am dan a ci zango mai yawa barakallahu fik dan a ci zango mai yawa to amma su anan wajen tunda neman duniya suke yi sun ci zango sun kashe daransu suna tafiya amma falam yahmadil qaumus sura inda sabah mutanen ba su yi godiya ma'ana ba su ga alfanu ba su ga amfanin tafiyar daren da suka yi ba lokacin da gari yawa sai sai gansu ba su je ko ina ba sun kashe dare suna tafiya amma da gari yawa sai sai ga ba su je ko ina ba mun gane bayanin wato wanda yake neman duniya duk gwagwarmayar da yake faɗi tashi don neman duniya faɗi tashi ya bar lahirarsa to sai ƙiyama ta tashi sai ga ashe bata lokaci yayi masu lada suna zuwa da ladan shi kuma bashi saboda ya kashe lokacinsa ne duk tsawon rayuwarsa ya kashe ta mafi yawan lokacinsa gwagwarmaya ne kawai neman duniya bai tsaya neman lahira ba zai yi godiya wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya ai haka lamarin yake babu aiki mai kyau sai aka bashi ta hannun hagu bai samu kyakkyawa ba don haka da na sani zai dinga yana kaitonsa ina ma a ce shi a halaka shi kawai ya laita haka na tilqadiya ina ma a ce mutuwa ce kawai wadda babu tashi a cikinta ma aghna anni maliya dukiyar ta wadda na tattara bata amfanar da ni ba haka zai rika fada halaka anni sultaniya ikon da na samu ya halakar da ni amma wanda yake kyakkyawan aiki fa shi murna yake yi ko ba haka ba shi aka fara gabatarwa yi dama فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيا إني ظننت أني ملاك حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية shi kan gode ma Allah yake kuma ana masa albushir nunawa ma yake yi to kaga shi wanda ya bi Allah wanda ya amfani da zaman duniya don neman lahira ba cewa aka ce kara nemi duniya ba ai mun ji bayanai a baya ya halatta a nemi duniya amma ta zamanto mazara'atun ne lil akhirah da she ne da aka yi dan ya tsoro a samu lahira ita ba ita ce kurewa ba a hanya ce da za ta kai matukar a neme ta ta hanyar da ta dace a neme ta dan ƙoƙarin neman lahira kuma a sarrafa ta dan neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala to idan ya kai haka shi wannan kaga shi sai zamanto inda saba yahmadul qaumus sura amma su wannan da suka akkasa su ma sai aka akkasa musu falam yahmadil qaumus sura inda saba taru fi saydiha sun yi fuffuke tamkar masu fuka-fuki sun yi fuffuke wajen farautarta fama raja'a ahadun minhum illa wa huwa maksurul janah amma ɗayansu bai dawo ba face fukafuken nasa a karye sun fuffuka don neman duniya kuma sai suka dawo fukafuken duka a karye an san biyan bukata ba a samu ba ko da mutum ya tara duniya ya yi abin da yake so a nan duniya ya yi abin da ya ga dama a zatonsa allah ne bashi amma lokacin da kiyama ta tashi to a lokacin ne sai raina kansa fawaqahu fi shabakatiha sun fada a cikin tarkon duniya fa aslamathum lidhubah tunda ta fada cikin tarko yan sai ta mika su zuwa ga masu watanda masu yankawa an kai su kwata za a yanka a sassara haka duniya take haka Allah ji kan dan maraya shi ma ya faɗakar da mu a waka mako yace ita duniya idan ta tsakar ka yake lalumawa take ta dauko batta da gwani kullun neman gwani take yi to kuma idan a tsakar ka ne ba za ta gani ba kuma ba za ta dungura ba da kawai sai ta sa hannu sai ta laluma ta laluma sai ta dauko shi kuma sai ta murna yana wutsal-wutsal sauran yana ga cewa ta fa zaɓe shi ni ne gwaninta sai ta yi haka ta nuna ɗan lokaci kaɗan iya wannan wutsal-wutsal ɗin da zai ne na ɗan wannan ƙaramin lokacin sai ta gaba shi bane sai ta wurgar sai kuma ta sake lalumawa wani shi ma sai rudu sai tsammata shi ne fa sai ta wutsal-wutsal to iya wannan kafin ta kai shi ne zuwa ga idanta shine abin da zai more yana nuna masauran cewa shi fiyan shine gwani ta zabe shi amma daga ta kai ga idan in ta gani sai ta jefar ai hikima ce duk yadda mutum ya kai zai ga shine shine shine wata ran sai ga ba shi bane yanzu ko mu ma shekaran mutum nawa ne suka ce sai su amma kuma yanzu ba su bane wasu ma suna raye amma ba sun bane amma manta da su sai dai zance kawai ya sa a tuno amma ba su bane in a kuɗi ne in a mulki ne in a tsaurin ido ne ma in a iya shege ne in kome ma an yi tayi mutane sun yi ko a ƙasan nan mutane sun yi tayi kala-kala amma kuma yin sai gaba su ba ne wasu ne kuma wasu ma suna nasu iya shegen duniya ce ta ɗaga su take suke ga kamar su ne gwanayenta zai farwa za ta yi to kaga in mutum ya ruɗu da duniya batta da gwani ita ka walwalliya ce Allah Ubangiji ya ba mu ikon faɗaka da duniya Allah ya sa rayuwar da zamu yi a duniya ta zamanto mana alkhairi ne ba sharri ba Allah ya sa ta zamanto mana matakala ne na samun alherin lahira to malai bai da wani babi at-tauba ay ma minna illa mukhti'un ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum khata'un wa khairul khatta'in at-tawwabun ai kowa mai kuskure ne zalla tana nan tare da al'umma ko mafifitan al'umma su ma an same su wani lokaci kaga zalla ta ja amma kuma su sun fi mu saurin fadaka su ba su yadda su rudu da duniya ba amma akwai irin nasu jarabawa da Allah ya dan ya nuna cewa dan adam yana da tawaya in banda annabawa da Allah ya ba su isma don haka mu kaga mu ne muke cikin barazana mai yawan gaske duniyar ta fusge ka wani lokaci to babu abin da ya fi dacewa sai mutum ya koma zuwa ga Allah da tuba in har ta fusge shi ya roƙi ubangijinsa ya kubuta dama kullun cikin addu'ar yake shi ya saka ya sami daidaito to ma dama mutum ya gane abin da ya aikata ba daidai bane sai ya koma tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah ka yafe mana at-taubatu malamin bai da babi na tuba at-taubatu min adh-dhunubi ita tuba daga zunubi tana kasancewa ne bi ruju'i ila sattaril uyub a koma zuwa ga mai rufewa aibubuka wa allamil ghuyub wanda yake masanin gaibi yabda'u tariqus salikin wato da tuba daga zunubi game da komawa zuwa ga sattarul uyub wane ne sattarul uyub Allah ai Allah shine yake rufewa aibun mutane ko ka ai laifi mala'iku sun gani Allah ya fi kowa shaidawa amma da yake ka tuba zuwa ga Allah ka roƙe shi akan ya yafe maka to sai ubangiji ya rufe wannan kuma ba zai nuna kowa ba a littafin naka ma yasa a shafe mala'ikun ma ba za su yi ambata ba Allah subhanahu wata'ala ya kauda wannan baki daya cikin record ɗinka kuma ranar alkiyama ya ɓoye wannan ɗin ba zai nuna wa mutane ba hasali ma sai baka tukuici saboda kayan da shi shi ne ya cancanta a koma zuwa gare shi a yi sulhu da shi in an masa laifi ubangiji yana son haka subhanahu wata'ala gafurur rahim to shine sattarul uyub don haka tuba daga zunubi tare da komawa zuwa ga sattarul uyub mai sitirce aibubuka kuma masanin boye yana farawa ne wato kan tafarki na masu neman komawa zuwa ga Allah asali kun wa ra'su malil faizin kuma shine jaran waɗanda suke masu rabo yan ce ra'su mal ra'sul mal shine jari dan haka tuba shine jaran mai rabo duk wanda baya tuba zuwa ga Allah akwai tsoron bashi da rabo amma wanda yake mai rabo shine wanda yake tuba zuwa ga Allah ba kuma sai yayi laifi ba ba wai sai yayi laifin da ya sani ba domin laifi a Allah kana yin sa wanda ka sani da baka wanda baka sani ba fi sirr wal alam ma alimta wa ma lam ta'lam wanda ka sani da wanda baka sani ba to da ka shi yasa kullun sai ka zama mai tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala wa awwal iqdamil muridin kuma shine farkon nausawa iqdam shine ka tunkuda gaba na almuridin wanda suke nufin samun yardar Allah wa miftahu istiqamatil ma'ilin kuma shine mabudi na samun daidaito ga waɗanda suka karkace duk wanda ya bauɗe mabudinsa na farko na samun daidaito akan tafarki shine mai shine tuba wanda ya bauɗe ya bar hanya ma'ana ya aikata abin da Allah baya so ko yana aikata abin da Allah baya so menene mabudi na farko wanda zai maido da shi ya samu daidaito akan tafarkin Allah shine tuba to shine miftahu istiqamatil ma'ilin wa muttali'ul istifa'i wal ishtiba'i lil muqarrabin kuma shine matsin kaya muttali'ul istifa'i matsin kaya na samun kyakkyawan zaɓe wal ishtiba al istifa wal ishtiba dukansu ana nufin zaɓi ne inna Allah astafa adama ai Allah ya zaɓi annabi adam ko kuma annabi yusuf Allah ya ce wa kadhalika yajtabika rabbuka haka nan ubangijinka ya zaɓe ka to da da istifa da ishtiba duka yana nufin zaɓi ne to don haka tuba shine matsin kaya na yadda almukarwabun masu neman kusata zuwa ga Allah za su zaɓi abinda zai kusatar da su zuwa ga Allah wannan duka an ambaci matsa kirari aka yi matuba abinda take ba wa mutane kaga kenan tuba hanya ce ta waɗanda suke neman haɗuwa da ubangijinsu lafiya tuba jari ne na waɗanda suke masu samun rabo a kiyama tuba duk wanda yake nufin Allah to yana nausawa cikinta tuba tana sanya wanda ya karkace samu daidaito tuba waɗanda suke neman kusaci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala abinda suke zaɓa kenan a rayuwarsu wa manzilu tawbati awwalul manazil masaukin tuba shine masauki na farko wa awsatuha kuma shine na tsakiya wa akhiruha kuma shine na ƙarshe ma'ana tun farkon lamarinka ya zan a cikin tuba kake a tsakiyar lamarinka ya zan a cikin tuba kake a ƙarshen lamarinka ya zan a cikin me a cikin tuba kake annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa ta goma shi wajen ubangijinsa amma tare da haka annabi ya ce a kullum sai ya tuba ga Allah yana neman gafararsa sau ɗari zai zauna a majalisi guda yana cewa astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai to kuma mu waye da ba za mu yi ba da aka farkon lamarin ka tuba tsakiyar lamarin ka tuba ƙarshen lamarin ka tuba haka abin yake shi ya saka kana yin ibadar ubangiji fa ka da sallah kana da sallah idan ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhul jalal wal ikram kafin ka faɗa haka me zaka faɗa sai ka yi istighfari sau uku da ka sallame ibada fa kai laifi kai bautar Allah kai amma kana idawa sai aka ce ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah tukunna kai waccan addu'a da na ambata sannan kai sauran abubuwa da suka zo ma'afurai farkon lamarin ka tuba ne tsakiyar lamarin ka tuba ne ƙarshen lamarin ka tuba ne me ya sanar da kai a lokacin da kake sallar kayi ma Allah abin da ake so ana samun takasiri ba ɗaya a cikin face yana yin takasiri a cikin baya cika ƙwariya baka ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ummul mu'minin aisha tace ya manzon Allah furfura ta mamaye ka da yawa yace shayyabatni hudun wa akhawatuha suratu hud ne da ƴan uwanta su suka sani furfura da wuri shine malamai suka ce ayar da take cikin suratu hud az fahimtarsu ita ce annabi yake nufi da Allah ya ce fastaqim kama umirta kai tsayin daka kamar yadda aka maka umarni yi tsayin daka kamar yadda aka ma umarni duk abin da Allah ya ce wa annabi yayi aka umarce shi akan yayi shi cikakke shi da yafi mu tsoron Allah da yafi mu sanin Allah kokarin ya tsaya tsayin daka akan abin da Allah ya ce masa din nan yasa sai da furfura ta fito masa da wuri ba lokacin ta ba kaga wannan yake karin nuna mana ashe kowa yana ta kasiri to shi saka idan kai sallar ma sai ka ce astaghfirullah ma'ana Allah ka yafe mini gazawar da nayi a cikin sallar nan wala Allah wani tunani ya zo maka wala Allah wani sake sake ya zo maka wala Allah wani abu ya dau hankalinka kana cikin sallar ka kalli wani abu ko ana sallah kana lissafa tayil din da yake cikin masallaci ko abin da ya kama da haka takasiri ne shedan ne yake zuwa domin ya yi sane a cikin abin nan ɗinka to haka ita tuba farkon lamari tsakiyar lamari ƙarshen lamari ta zan kana tare da tuba sai ka rabauta ba mai yawan yin tuba sai wanda yake mai sai wanda yake mai yawan zargin kansa mai yin muhasabatun nafs ai ba mu manta muhasaba ba ko sai mai muhasabatun nafs shine yake yawan yin tuba amma wanda baya yin muhasaba shi gaba gadi yake tafiyar sa goga kawai tafiya yake kaman aura shi bai san yayi wani abu a daidai ba ومنزل التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها فلا يفارقها العبد السالك ولا يزال فيه إلى الممات باوا wanda yake neman shiga tafarkin tsira na ubangijinsa baya barin tuba as-saliku kenan ibn al-qayyim al-jawzi ya ce tariqus salikin wala ya zalu fihi ilal mamati mutum ba zai battu ba har zuwa mutuwa wa in irtahala ila manzilil akhar in har ya ciru zuwa ga wani masaukin daban irtahala bihi to da shi yake tafiya duk matsayinka nan haka tuba kake farkon rayuwarka ya zamanto kar ka shagaltu ka zama mai yawan tuba ka zama kwarejo ka zama mai yawan tuba ka tsufa ka zo mai yawan tuba a yi ta tuba har mai kasancewa ta zo ta wastashabahu ma'ahu kullum yana kasancewa tuba yana tare da ita istishab shine kasance an takuna sahibatan laka kenan wa nazala bihi da ita yake sauka fattawbatu hiya bidayatul abdi wa nihayatuhu tuba ita ce farkon bawa kuma ita ce karshen sa قال الله تعالى الله مدوكake yace wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah baki ɗayan ku ya ko mu'minai lalle za ku rabauta za mu ji sauran ƙarin bayani in Allah ya kai rayuwar mu wani mako Allah ubangiji ya dora mu akan turbar abin da muke karantawa ya ba mu ikon aiki da shi kurakuran da za mu yi kuma muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana ya gafarta mana abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada wanda muka kuskure muna roƙon Allah ya yafe subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum